الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم yau ina ji muna 28 kenan ko 28 ga watan jimada sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1441 a watan turawa muna 23 ga watan biyu shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke unguwar Bariki GRA a garin Gumal don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ربط مرقعي شيخ محمد ناصر الدين الألباني يضع متاشا أكان درسي نقوم شاترني تيغباني دكاراتو akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke karantawa cikin sallolin shi satin da ya wuce mun yi bayani akan sallah ta farko ita ce sallar asubahi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke karatu a cikinta galibi yakan yi sallolin shi ne da tuwaril mufassal dogaye a cikin mufassal amma idan dalili yayi dalili har da kananan surori manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sallah asubahi kamar qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas ya kuma umarci sahabin shi ya karayi sallah da su kuma ba wani mai neman tsari da ya nemi tsari da sama da kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas wannan mota gof light green ce ya bar ta fitila a kunne tana can mura na mai mota light green golf ya bar fitilar shi a kunne na sannan kuma muka yi bayani akan sunnatul fajiri sallah da ake yi ko raka'atul fajiri domin karanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa ko da ayar da take cikin suratul baqara qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim falamma ahassa isa falamma ahassa isa ibn maryama minhum al-kufra qala man ansari ila allah qul ya ayyuhal kafirun qul a'udhu bi rabbin nas suna cikin ayoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa a cikin rak'atul fajr yau zamu tashi akan sallah ta biyu wadda malai yace ita ce sallah az-zuhr malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mace tabbata a gare shi ya kasance ya qara'u fi rak'atayn al-ulayayn yana karantawa a raka'o'in biyun farko ar-rak'atayn al-ulayayn bi fatihatil kitabi yana karanta suratul fatiha wa surataini da surori guda biyu wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniya yana tsawaitawa a ta farko irin tsawaitawa da baya yi a raka'a ta biyu ma'ana karatun sallah azhar ta manzon Allah yadda muka saba sallallahu alaihi wa sallama raka'o'in biyun farko Fatiha da sura ce kowace yana mata sura amma yakan tsawaita ta farko ta yadda ta biyun za ta gaza da ita ko da gwargwadon aya biyu ne ko uku a samu bambancin tsawo a tsakaninsu sai malam ya kawo wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito shi da Bukhari a wani littafin sa da yake magana akan juz'ul qira'a dan karamin littafi ne aka yi shi dan bayanin abubuwan da ake karantawa a cikin salloli sai yace wa kana ahyanan wani lokacin yutiluha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsawaita karatun hatta annahu kanat salatu zuhuri yace ta yarda har sallar azhar ana tada mata iqama fayazhabu zahif mai tafiya ya tafi a bayan an tada iqama din ilal baqi har zuwa baqi'a fayaqdi hajatahu ya biya buƙatar shi a baqi'a thumma ya'ti manzilahu ya dawo gidansa bayan ya je baqi'a thumma yatawadda'u ya yi alwala a gidan shi thumma ya'ti ya zo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi raka'atil ula manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cikin raka'ar farko mimma yutawwiluha saboda yadda yake tsawaita karatun sallah azhar na'am na'am in zamu tsawaita a kabbarta sallah kana masallaci sai kuma ka tafi ko kana kofar masallaci a kabbarta sallah ka je baqi'a ka biya bukata akalla a ce tsugunno na fitsari ne ka dawo daga can ka dawo gida ka yi alwala kuma ka koma cikin masallaci ka samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na cikin raka'a ta farko za a samu kamar minti nawa minti talatin ko arba'in na'am to watakil idan ba wanda Allah ya kaddara suka je maka ba za mu yi ta kwatance menene daga masallacin zuwa baki'a shi yasa sai ne ta kokarin hotunan da aka dauko na masallacin baki'a ko makabartar baki'a sai mu ga me tazalar da take tsakanin ta da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ilka ma zai ba mu damar kiyasi mintunan da za a bukata ina ga in an ga hoton ya fito ko za ga kamar ga makabartar tana daidai da interlock din masallacin ya kare ko wanda suke kallo a cikin hoto za a ga kamar an wa masallacin interlock to inda interlock din ya kare kamar anan makabartar baki a tafara shi yasa to wani dauko sai yake cewa huwa bi jiwaril masjidin nabawi yana gefen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan kai tsaye fil jihatil janubiyya ash-sharqiyya kudu maso gabas ga masallacin manzon Allah kana fitowa sai makabartar don haka wata kilke nan ba zangarariyar tafiya wace da za a daɗe ana yi kamar ka ce daga ƙarshen gona ne zuwa ƙarshen gona a filin bol ko ina ga tafiyar ba lallai bane tafi haka duk da cewa an buɗe masallacin an buɗe an buɗe an buɗe har ya ka inda yake a yanzu wataƙil duk buɗawa tana cikin tazarar tafiyar da za a yi to wannan da ita ce kwatankwacin tafiyar ka ɗauka kamar daga ƙarshen gona zuwa ƙarshen gol to ka tashi daga nan ka je can ka tsugunna ka kama ruwa ka dawo gida ka yi alwala ka shigo ka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na raka'ar farko akalla kenan kaga karatun ba mamaki an kai shi ma kusan aya 60 ko sama da 60 din shine abin da manzan Allah ke karantawa a cikin sallar azhar amma ba kowane lokaci sannan kuma kada liman ya ji an ce ana tafiya baki'a kai ma wata rana ka kabar ta sallar azhar wasu su ce za mu je kasuwa ci har kwa dawo mako to za ka iya samun tawaye cikin masallacinka amma dai muhallin shahid ne idan dalili ya kama an dama karatu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na iya dama karatu a sallar azhar kuma ga tabaji ake ba ka san gara sallar da ake ji tana ɗauke maka kewa to wanda aka yi shuru baka san me ake ba ta fi sa damuwa ta fi samun kunci a rai idan liman ya tsawaita ta kuma ga lokacin gujiba gujiba ce a zahar da asar musamman kasuwa tana kawo riba ka rike mutane minti talatin a sallar azhar akwai matsala to manzon Allah dai sallallahu alaihi wa sallam yana tsawaita karatu ta yadda har mutum zai iya zuwa ya kama ruwa ya yi alwala ya samu liman a cikin raka'ar farko saboda tsawaitawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi Allah ya samu dace wa kanu sahabbai sun kasance yadhunnuna suna tsammani annahu yuridu bi zalika abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi da hakan an yudrika nasu ar-raka'atal ula shine mutane su samu raka'ar farko wani lokacin in kaga karatu ya yi tsawo a raka'ar farko ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hakan ne don mutane sirfi raka'ar farko wataƙil da ya kabbarta sallah sun saba sallah su ɗari sai ga duka masallacin bai wuce mutum goma ba ko bai wuce mutum takwas ba to wannan sai ka ɗan riƙe karatun ka ɗan tura shi ta yadda mutane za su iya gama uzurinsu su ƙara so su riske ku ba tare da sun rasa sallah ba kada ya zama to ɗabi'ar masallacin ka ce in an kabarta sallah ba a masallaci ba ka masallaci ba za a samu ba kar a yi maka wannan shaida din to liman ya zama to yana da fikihu yana da fahimtar masallacin shi yana juyowa istawwa atadilu yana juyawa haka zai iya ganewa da waye da waye ba sa masallaci zai iya ganewa an samu matsala wajen fitowa ko ba a fito ba to wannan shine zai ba shi dama ya ga zai yi da raka'ar farko saboda yawa mutane alfarma su samu damar shiga cikin sahu ba tare da sanarsa wannan raka'a din ba kada ka zo za ku ta saba sahu sahu goma sallah sahu goma ka kabbarta kuna sahu ɗaya kuma kana meji aka ta idza ja'a nasrullahi kaga ai da matsala kenan ko kaga kana karanta idza ja'a su ko mutane suna ganin suna asara ko kaga kana idza ja'a nasrullahi wal fath su ko mutane suna ganin asara zuni asara jami'i kaga akwai tanakobi tsakanin karatu da abin da zai faru cikin masallacin ka babu laifi idan ka juya kaga cewa galibin ma mun ka ba nan sai ka dan dama karatu gwargwadon yadda mutane za su samu alfarmar shiga cikin sahun farko ko cikin raka'ar farko ta sallah ba tare da kuɓuce musu ba da haka in kai irin wannan fiqihun lokacin da ka ja raka'ar farko kai kamar minti hudu a cikin ta ko minti uku babu laifi idan ka miƙe ta bin kuma sai kai minti ɗaya ka sassauta kenan ko dama waccan ka dama ne saboda mutane su samu alfarmar shiga cikin jam'i wannan sahabbai yau da gobe ta sa suka gane manzon Allah na dama raka'ar farko ne don ya ba da dama mutane su riski me su riski raka'ar farko Allah ya mu dace wa kana ya qara'u to yau da gobe karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace wa kana ya qara'u fi kulli raka'ataini yana karantawa a dukkanin raka'o'in guda biyu qadara 30 aya gwargwadon aya 30 30 qadara qira'ati gwargwadon karanta alif lam mim tanzil as-sajda gwargwadon karanta suratul sajda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi a sallar azhar kaga ita ma ba a bata a baya ba kenan ko to manzon Allah yana karanta kwatankwacin suratul sajda ita ce sura ta 22 a jerin giyar surorin Qur'ani tana da ayoyi 30 wa fiha al-fatiha kuma akwai ƙarin karatun fatiha ba zai karanta fatiha sannan kuma ya karanta me ya karanta suratu sajda kwatankwacin aya 30 karatun da ya kai kusan shafi uku kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke shafewa a cikin sallar azhar raka'a ta biyu sake karanta shafi uku kaga in ka taho bakar ka buda fa kai rabin izu har da kari fa kenan haka ake a sallar azhar wannan normal karatu kuma sahabbai ba sa gunaguni a kai shi ba sa damuwa wannan normal kenan sallah idan an dama ita ce wadda za ta ba da dama har ka je ka yi alwala ka taho ka riski sallah wani limamu kuma an kai rahin sa'a kana kofar masallacin kana alwala in baka yi sa'a bai ka rasa uku kaga da da damuwa kenan ko da wani lokacin limamai ya zamanto suna da fahimta suna da fikihu idan bukata ce ta taso mutane suna da uzuri kuma duk sun hallara babu laifi idan aka yi sallah aka kare ta cikin minti hudu babu laifi amma idan akwai bukatuwa da takura mutane da yawa za su rasa sallah in aka dama ta gwargwadon yadda jama'a za su samu sallah wannan babu lifi musamman a sallar asubahi ita ce dama Allah yawa ta kema da Qur'an al-Fajr ko inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda to da ka fito ka kabbarta sai ga Allah ya jarrabi ɗan masallacin ka duk sun yi nauyin bacci a ran nan ke dan yayi dauri da yawa to sai ka dama karatu saboda wasu su taso su samu sallah cikin masallaci kuma kare zama to kullun sai an dama ta yadda zaka hana wasu kuma fitowa sallah akan kari ya zama to dai fiqhun yana hannun liman in ya ga masallacin sa alhamdulillah sai ya takaita da ba zai takura al'umma ba in ya ga masallacin sa akwai karancin mutane kuma ya san uzuri ne ya taso sai dan dama karatu dan mutane su samu sallah a cikin masallacin shi Allah ya sa mu dace wa ahyanan wani lokacin kana yaqra'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta bisama'i wa tariq wani lokaci yana karanta was-sama'i wa tariq was-sama'i zatil buruj wal-layli idha yaghsha wa nahwaha min as-suwar wannan shine galibin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a cikin salloli was-sama'i wa tariq was-sama'i zatil buruj wal-layli idha yaghsha wash-shamsi wa duhaha wad-duha alam tara kayfa la uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bi hadha albalad irin waɗannan surorin galibi sune sune abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi karantawa wa wasu sama'i wa tsari malam ya ambace ta wasu sama'i za ta liburuj malam ya ambace ta wallaili idan ya risha malam ya ambace ta wannan shine galibin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa duk da malam da ya ce wa ahyanan wani lokacin wa rubbama yace kuma sau da yawa qara'a manzon Allah yana karanta idas sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na karanta ta wa nahwaha da kwatankwacin ta to yanzu duka wani abin da miki kaga wacce da aka ce maka yana karanta yana karanta kwatankwacin aya 30 alif lam mim as-sajda tsawon karatun ne ko tsawon tsayuwar suka auna sai suka gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kusan kwatankwacin wannan sura ya kasance to amma yanzu an gaya maka ana karanta was-sama'i wa tariq ana karanta was-sama'i zatil buruj ana karanta wal-layli idha yaghsha ana karanta idha as-sama'u shaqqat ya akai suka gane waɗannan surorin an karanta su a matsayin sura sai yace akwai hadisi na Imam al-Bukhari da Abu Dawud wa kanu ya'rifuna qira'atahu suna gane karatun shi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi zuhuri wal asri a sallar azhar da al'asar bi tirabi lihiyatihi da kadawar geman shi kadawar gemun sa take sawa su gane wata sura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta mun sha bayani akan haka natsuwar da lurar da fa'idan ba irin namu bane ba shi wani sahabin da ya zo masallaci ya ce gaba ɗaya ma ramaqtu salatan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na sa wa sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idanu yau gobe jibi wannan watan da watan gobe sai da ya kare observation ɗinsa sai ya fito da abin da ya samu sai ta hana ga gaba ɗaya din runƙuso da tahi da yake a sallar tsawon su iri ɗaya ne tafiya ruku'u dagowa daga ruku'u sujada dagowa daga sujada komawa sujada zama tsakanin sajadodi guda biyu sai ta inda za ka sa sofwatch ka duba ta auna sai ga lokacin duk iri guda ɗaya ne akwai yau karatun kamar da mura a ciki ko? Allah samu dace amin ko kuma shaƙewa ce kawai ko? ita ce mai wannan muka wuce a karatu sa'ala ko na'am da irin wannan shakuwar ita ce ake kiranta in ta bujiro a karatun sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dakatar da karatun shi a karatun sifatu salafa na'am wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'asri bi iqtirabi lihiyatihi suna gane karatun shi da kadawar gemun shi an gama bayani akan yadda galibin sallah azhar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take to meye dalili akan ana karanta wani abu a bayan Fatiha yanzu ana yace maka gashi ana karantawar ko to a azhar da la'asar ina dalili ana karanta wani abu a bayan Fatiha din sai sai qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam karatun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko karantawar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ayatin waɗansu ayoyi ba'adal fatihati a bayan fatiha fil akhirataini a raka'o'in biyun ƙarshe afwan waɗansan biyun farko muke ta jawabi to raka'o'in biyun ƙarshe na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma yana musu karatun sura wani lokaci ba kowane lokaci ba sai ce wa kana yaj'alu ar-raka'atayn al-akhiratayn manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana sanya raka'o'in biyun ƙarshe, aksara min al'ulaye su yi ƙasa a kan biyun farko, ƙadaran nisfi kwatankwacin rabinsu. ƙadara gwargwadon hamsa asharata aya ayoyi guda goma sha biyar. Idan ta farko kowace ya karanta mata aya talatin, raka'a ta biyu ya karanta aya talatin. ta uku da ta hudu sai karanta musu aya goma sha biyar biyar aya nawa kenan a cikin sallah azhar kwatankwacin aya casa'in kenan ko aya casa'in izu ɗaya da rabi kenan a cikin bakara wani lokacin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke karatun sallah azhar wa rubama yace sau da yawa iqtasara fiha yana takaitawa ne a cikin biyun ƙarshen alal fatihati akan karatun fatiha galibi ya fi tsayawa akan karatun fatiha kadai amma wani lokacin a bayan karatun fatiha yana ƙara karatun ayoyi yaran nan da suke gefen masallaci da Allah a sa su yi shiru wa rubbama qasara fiha wani lokacin yana takaitawa a cikin biyun ƙarshen alal fatihati akan karatun fatiha imam albani yake cewa wa qad amara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni almusi'a salatahu wanda ya muna da sallar shi bi qira'atil fatihati da karanta fatiha fi kulli raka'atin a kowace raka'a haythu qala lahu ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ko yace da shi ba da an amarahu bi qira'atiha a bayan ya umarce shi da karanta ta fi raka'atil ula a cikin raka'a ta farko almusi'a salatuhu mun ce da yazo yayi sallah manzon Allah raka'a guda kawai ya karanta mashi in ka zo sallah ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi har ya sujada daya ya dago ya sake sujada ta biyu ya dago da ya dago sai ce to ka aikata haka a cikin sallar ka baki ɗayanta wannan jawabin raka'a ɗaya shine jawabin baki ɗayan sallah ɗin to sai malam yake so ya ce dalilin wannan a nan ne aka ciro kowace raka'a sai ka karanta mata fatiha in ba dan wannan ba akwai mazhabar da take kallon idan ka zo yin sallah in dai a raka'a ɗaya daga cikin raka'o'in ka ka karanta fatiha sauran duk abin da ka karanta a cikin su sallah ta yi Isa Imam Albani yake so ya ce ma ba a saida ba kowace raka'a sai ka karanta me sai ka karanta suratul fatiha sai yake cewa to manzon Allah ya umarni wanda ya umarci wannan da ya tsaye ya muna na sallar shi da karanta fatiha a kowace raka'a yace da shi bayan ya umarce shi da karatunta a raka'ar farko sai ka maka riwaya har guda uku thumma fa'al zalika fi salatika kulliha sai kuma ka aikata hakan a cikin sallar ka baki dayanta fatiha sura kai ruku'u ka ɗago ka tafi sujada ka ɗago ka sake sujada sai ce kowace raka'a kai mata haka to me aka samu a raka'ar farko fatiha da sura da ruku'u da ɗagowa da sujada da ɗagowa da sake sujada to yadda ka yadda waɗannan abubuwan sai an maimaita su to haka karatun fatiha sai an maimaita shi a kowace raka'a a riwayar ahmad wanda yake ita ma isnadinta mai kyau ne shine yake cewa wa fi riwayatin fi kulli raka'atin dan ma a cire wancan kar cire fahimtar ka an ce a sallaka baki ɗaya sai ce fi kulli raka'atin kowace raka'a a samu karatun fatiha a cikin ta banda wannan sai sake maimaita maka hadisin bukhari da muka wuce a baya sai yake ce maka wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan wani lokacin yana je da su aya ɗaya ya suka gane ana karatun fatiha wani lokaci a raka'ar farko sai ka yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin wata rana a raka'a ta biyu sai ka yace maliki yawmiddin wata rana a raka'a ta uku ka ji ihdinas siratal mustaqim wata rana a raka'a ta hudu ka ji yace alhamdulillahi rabbil alamin sai rike baki shi to kaga kenan kowace raka'a a irin abin da yake jiyar da su ba raka'a da bai jiyar da su karatun Fatiha a cikin ta ba sai Imam Al-Albani ya kawo ta yake cewa wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan wani lokacin yana daga murya su ji aya daya to daga nan suka gano cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na karanta Fatiha a kowace raka'a kuma da ma dai nan ba mu da matsala kowace raka'a muna karanta mata fatiha ko to a cikin karatun sallah ana karanta fatiha a kowace raka'a wani lokacin ana iya ƙara sura a bayanta in an ƙara surori ya zama to kamar rabin abin da ka karanta ne a raka'ar farko da ta biyu wallahu ta'ala alam ibn khuzaima ya rawaito wani hadisi fi sahihihi a cikin ingantaccen littafin shi wa kanu yasma'una minhu an-naghma wani lokacin sukan ji kada muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi sabbih isma rabbikal a'la wa lokacin suka ji manzon Allah ya ce sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya da hal ataka hadithul ghashiya wa wa lokacin sahabbai za su ji manzon Allah yayi guri da mai sabbi hisma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya a cikin sallah subahi ima imam al-bukhari da tirmidhi sun rawaito hadisi imam tirmidhi yace ingantacce ne wa kana ahyanan yaqra'u bis sama'i ko bi was sama'i zatul buruj kamar da muka wuce was sama'i wat tariq wa nahawahuma min as-suwar da makamantansu cikin surai dama mun wuce a baya ko malam kowa ba nan ka akwai shi na ok na ce sallah asubahi ci gaba da miki akan sallah asubahi har yanzu azhar kai na'am muslim wa tayalisi haka nan muslim da imamu tayalisi sun rawaito hadisi wanda yake nuni da me wa ahyanan yaqra'u bi wallayli idha yaghsha yana karanta wallayli idha yaghsha a baya a dunkule ne ya gaya mana malai yana karanta manzo Allah yana karanta sabbih isma rabbikal a'la ko yana karanta was sama'i dhatil buruj was sama'i wat tariq wallahi idan ya kasha yanzu kuma sai ka maka inda hujjar take bukhari da turmuzi sun rawaito wasa ma'idatul buruj da wasa ma'i wa tariq imamu qayalisi ya karanto ko ya ka inda ake karanta wallahi idan ya kasha a sallar azhar ibnu khuzaima ya kawo inda suke jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na karanta sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya wannan kusan karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sallar azhar ya gare wannan ita ce sallah ta biyu a cikin sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sallah ta uku ita ce wadda take biyo bayan ta kai tsaye ita ce salatul asri sallar la'asar wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fil ulayaini ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin raka'o'in biyun farko yana karanta fatihatul kitab suratul fatiha kamar a suratul fatiha kamar da ne muka wuce a baya bisa hadisin bukhari da muslim wa surataini da kuma surori guda biyu zai karanta fatiha sai ƙara sura guda biyu wa yuqawilu fil ula ma la yuqawilu fis thaniya ita ma zai tsawaita a ta farko abinda baya tsawaitawa a cikin ta biyu ita ma a salal asas ana so raka'ar farko ta haura ta biyu a wajen tsawo haka karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa kanu yabunnuna ita ma dai suna tunani annahu yuridu bizalik abinda manzon Allah ke nufi da hakan tsawaita ta farko ta fita biyu an yudrika nasu raka'a shine mutane su riski wannan raka'ar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke dama raka'ar farko kaga har yanzu mun sake samun fiqhun sa a sallar azhar ya biyo fiqhun sa a cikin me sallar la'asa har yanzu dai liman shi yake da akala a hannun shi in ya ga mamun shi sun makara ya dama ta yadda za su ci wannan sallar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dama karatu sahabbai sun gamsu a ransu cewa ya dama ne dan a samu arziki wannan raka'a din wallahu ta'ala a'lam wa kana yaqra'u fi kullin minhuma manzon Allah yana karantawa a cikin dukkanin raka'o'in guda biyu kadara hamsa asharata aya gwargwadon ayoyi goma sha biyar biyar a sallar azahar yana karanta talatin talatin a ta farko da ta biyu a la'asar yana karanta goma sha biyar biyar wannan shine fikihun yan malikiya da suke cewa ana tsawaitawa a sallar asubahi da azahar a takaita a sallar magriba da la'asar a tsakaita a sallar isha'i saboda mai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na karanta aya goma sha biyar rabin abin da ke karantawa a sallar azhar sai ce ƙadara nisfi ma ya ƙar'u fi kullum minar raka'atai da ula ya nufin zuhuri kwatankwacin rabin abin da ke karantawa a rako'in biyun farko na sallar azhar da haka ana so azhar tafi la'asar tsawo wa kana yaj'alu ar-raka'atayn al-akhiratayn yana kuma mai da raka'o'in biyun ƙarshenta aksara min al'ulayaini su gaza biyun farkon ƙadara nisfihi ma gwargwadon rabinsu to shi ma'anan a sallar la'asar ɗin idan zai ƙara karatu a raka'o'in biyun ƙarshe to yana sa su su zamanto kamar rabin biyun farko a azahar da ya karanta talatin talatin a ta farko da ta biyu ta uku da ta hudu sai karanta aya nawa sha biyar biyar a dan sallar la'asar ta farko da ta biyu da ya karanta sha biyar biyar to kuma a ta uku da ta hudu nawa bai karanta kamar bakwai bakwai kenan ko takwas takwas shine qadra nisbihi ma gwargwadon rabin su wallahu ta'ala alam amma ƙari a biyun ƙarshe wannan sai idan hali ya kama ba kowane lokaci bane zaka ce ƙari a rako'in biyun ƙarshe kada ka mai da shi sunna ko ɗabi'a ka ce kullun sai ka ƙara wannan bai dace ba wani lokacin ka ƙara wani lokacin ka bari kuma in ka shekara ba ka ƙara ba babu laifi idan hali ya kama ka ƙara wannan yayi daidai Allah ya sa mu dace wa kana yaqra'u fihi ma bi fatihatil kitab kuma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta musu suratul fatiha biyun karshen tabbas manzon Allah yana karanta musu suratul fatiha wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan wani lokacin sai ya je da su aya ɗaya don su san karatun da ake kuma su san a ina karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wa ya qara'u yana karantawa a cikin la'asar bisuwarin lati zakarnaha da surorin da muka ambace su fi salatu zuhuri a lokacin sallar la'asar a lokacin sallar azhar wani surori ne ake karanta a azhar ɗaya bayan ɗaya نعم سبح اسم ربك الأعلى نعم نعم سورة السجدة كرداجي سكي ودمك أم بتيس قلو قلو نعم نعم سورة الضحى وانا أتكي مكة من تانا كاوس أعيبان دينتي نعم والسماء والطارق اتعيب متك أوفيسر نعم نعم والسماء ذات البروج نعم wallaili idha yaghsha la uqsimu ni nagata a misali hal ataka hadithul ghashiya na ga dan yaro can idha sama'u shaqat barakallahu fik shaqa Allahu lakal khairat ko sai Allah ya samu dace wa yaqra'u bis-suwari allati dhakarnaha fi salati adh-dhuhri yana karantawa da surorin da muka ambace su a sallar azhar to manzon Allah a sallar asar lokaci ya karanta was sama'i wa tariq wa lokacin was sama'i zatul buruj zai iya raba ta gida biyu an samu rabin mai azhar din kenan wani lokacin ya karanta sabbih isma rabbikal a'la wani lokacin wallayli idha yaghsha wani lokacin kuma in dalili ya kama a tsawaita karatu in ana da bukatar waɗansu da suke gefen masallaci ko sun fita wani uzuri su da suke sallah wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace wataƙila ina ga shi ne ƙarshen karatunmu a yau abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin na eh karatun ya kare za a yi kuma gara ma da aka yaka dama ni ma gaba ɗaya wata minti arba'in ne da wani abu za ta kare rikodin memory ya cika da aka yi kuma kaga an yi daidai ke ko na insha Allah kafin mu fara karanta tambayoyi na a nan taimaka ko ma ɗan ƙara sako? na'am kafin mu fara karanta tambayoyi akwai 'yan uwa da suka yi jarabawa ta promotion waɗansu sun buƙaci addu'a dama tun kan su je jarabawar wasu kuma bacin sun dawo suka sake bukata da Allah a sa su cikin addu'a don haka muna addu'a da su da masu duk neman promotion da ma masu neman aikin dukkanin su muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya bukatu Allah ya sanya albarka a cikin ƙarin girman da za a samu Allah ya sa kuma dalili ne na ƙara taimakon musulunci da musulmi wanda suke nema ubangiji Allah ya ba su aikin kuma Allah ya sa musu albarka cikin abin da za su samu wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa marar lafiya da imani amin malam tambaya ta ita ce mutum ne baya sallah kuma yana wasa da ita sai ya dawo yake yin sallar kuma ya tuba me ya kamata yi cikin ya yi abin da ya kamata baya yi ya dawo yake yi a hikenan ko? Allah ya samu dace kun kuma kana magana ne akan sallolin baya da bai yi ba wannan ba a magana akan su ai lokacin yana arnanci ne yanzu ya musulunta ko eh ba abin da zai mutu eh duk wanda baya sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa bambancin da ke tsakanin musulmi da arna sallah ce duk musulmin da ya bar sallah arne sunan shi da haka shekara goma kai baka sallah sunanka arne da sunan Ilyasu ko Idris ko Muhammad ko Ahmad ko waye sunanka arne ran da ka dawo ka gane ka fara sallah to daga nan ne kake amsa sunan cikakken musulmi waɗancan sallolin da kai a bayan su ba a buƙatar karama su kuma dama ma ko ma baka kafirta ba fa malamai tattaunawa suka yi kuma wanda ya fi ƙarfin hujja shine wanda ya ce ba a rama sallah tana ji aka kirawo sallar la'asar ka kika je ka yi kuka ci gaba da wasa saboda ka kama guri misali mu ce a stadium kar ka je sallah a tsare ko wasa ya wuce ka baka fito ba sai da rana ta fada idan rana ta fada kawai aka kira sallah ka je ka riga sallah ku yi sallar magariba a fara ma lissafi daga sallar magariba abin da yake kafin la'asar zuwa can baya duba bin lissafin shi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah a wajen mumini a wajen Allah da ya tsara ta kawai lokaci ne da yake da iyakantaccen wa'adi in wannan lokacin yayi ayi in ya wuce kar ayi kamar da duk kai mun yi ittifaqi yanzu saboda muna da uzuri gobe ba za mu ce ba to da daddare bara mu yi sallah azhar la'asar magriba isha'i muna da uzuri gobe da mun miƙe ba mu problem in kai sallah nan ka gamsu ba ta yi ba to haka ba za ka ƙi yin sallar gobe ba sai jibi ka ce bara in rama ta duka ba a yi a tsarin addinin musulunci Allah ya kiyashe mu tsawasa da sallah da kuma barinta Allah ya saka malam da alkhairi amin malam ni ce ana bi na azumi shida a Ramadan da ya wuce aka zo sitta Shawwal ana zancen yi da Allah yaran nan da har yanzu surutu kai yawa daga bangaren matan nan kai wai ku ba su gashi mana Allah saka malam da alkhairi malam yace ana bi na azumi shida a Ramadan da ya wuce aka bo sita Shawwal ana zancen yi sai aka ce mun zan iya yin shida in nayi niyya a matsayin zarrama da kuma sita Shawwal din in yi shida an ban hujja da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba cewa na Aisha radiyallahu anha tayi hakan to malam menene ingancin wannan hadisi na farko dai ban san hadisin da yace wa ana Aisha tayi sitta shawwal a matsayin shine ramuwar azumin da ake binta a watan Ramadana ba abin da ya tabbata shine na Aisha tace ana biyo ta azumi amma ba ta samun damar da za ta rama har sai idan an shigo watan sha'aban wata goma sha ɗaya kenan da wucewar ramadan a nan ne za ta samu damar tarama me yasa take samun damar tara tarama saboda a nan ne manzon Allah yake yin azumin da baya irinsa yana yin azumi goma sha biyar a jere to ita ma sai ta samu dama a cikin wannan kwanaki goma sha biyar ɗin sai ta rama abin da ake binta inda ana haɗa sitta shawwal da kuma ramuwar ramadan to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ta ta haɗa an wuce wannan gurin ko ta hada hida tsayuwar arfa ko ta hada hida azumin litinin da alhamdu da take in tana yi na duk sai ta hada su amma akwai ka'ida ta fikihu da malamai suka ajiye cewa idan an samu ayyuka guda biyu sun yi daidai da daidai a juna in kai musu niyya guda ɗaya ta wadatar to ana kiyasin sitta shawwal da waccan ramuwar ne saboda sun yi daidai a siffa idan za ka samu ayyuka biyu za a iya fara su lokaci ɗaya a ƙare su lokaci ɗaya to idan ka yi musu niyya ɗaya ta yi misali mutum sai ya shigo masallaci limami ya tafi ruku'u me ake bin sa a wannan lokacin ana bin sa kabbarar harama ko ana bin sa kabbara ta me tafiya ruku'u to malamai sun yi ittifaki in ka ce Allahu akbar kawai ruku'u zaka tafi ita ce kabbarar haramarka ita ce kuma me kabbar tafiya ruku'u bisa wannan ka'idar shine idan aka shigo masallaci ana yin tahiyatul masjid kai kuma baka yi raka'atul fajr a gidanka ba to lokacin da ka shigo masallaci kai kabbara Allahu akbar to daidai lokacin ita ce tahiyatul masjid kuma ita ce raka'atul fajr ka to irin waɗannan malamai duk sun harhaɗa ayyuka guda biyu in sun haɗu wanda suke sun yi daidai da daidai a juna to in kai ɗaya ya wadatar da ɗaya wallahu ta'ala a'lam amma a hadisance manzon Allah ya ce na na Aisha ta yi wancan ban same shi a cikin hadisi ba ban san shi ba wallahu ta'ala alam assalamu alaikum Allah ya taimaki malam kuma Allah mai da malam gida lafiya amin malam ina son a faɗa min addu'ar da ake karantawa idan liman ya zauna a huduba ta farko kafin yayi ta biyu ranar juma'a ba wata addu'a da na san ana faɗi a tsakanin hudubar farko da ta biyu galibin liman yana dan zauna ne yana rige zafi ya dan kuma tuno abin da zai tuno da kuma saisaita hankalinsa eh yana so tunda ai surutu ne aka yi tayi ko jawabi aka yi tayi wani lokacin kwakwalwa ce take aiki wani abin zai iya kwaca to in ka zauna ka huta natsuwar da za a samu a daidai wani lokacin za ta baka damar ka sake tarkizi da da me da me na tsara zan faɗa a raka'a ta biyu sai ka dawo da su a kuɗu ba ta biyu sai ka dawo da su cikin hayyacinka cikin tunaninka a sunnace ban san wata addu'a da ta zo ana yin ta a daidai wannan gurin ba malamai dai sun yi ijtihadi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar juma'a akwai wata sa'a da idan bawa ya dace yana addu'a a daidai wannan lokacin za a karbe ta sai wasu malaman suka ce tsakanin hudubar farko da ta biyu ce idan liman ya hudubar farko ya zauna ta biyu to in ka yi addu'a a daidai lokacin za a karba amma dai abin da ya inganta ban san wata addu'a da manzon Allah ya ce a yi a wannan gurin ba wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum Allah ya taimaki malam amin malam tambaya ta kamar haka ko tambayoyi na kamar haka sallar walaha salatu duha raka'a nawa ce daga biyu zuwa takwas mutum ne ya samu raka'a biyu a sallar magariba yaya zai yi wajen cikawa sannan idan ya samu raka'a ɗaya ɗaya fa zai ɓoye karatun cikon raka'a ta uku ko kuma a ɓoye zai yi karatun ita malamai sun tafi akan idan mutum ya zo ya samu liman abin da ya samu shine farkon sallar shi idan kuka zo liman an tada sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku yi kar ku yi gaggawa fa atuha wa antum bisakinati wal waqar ku zamanto kuna cikin nutsuwa da kamewa sai ce fa ma adaraktum fa sallaitum fa sallu abinda kuka rika ku salla wa ma fata kun fa atimmu abinda ya kwace muku fa atimmu ku ciko shi kalmar ku ciko kenan kana da farkon kenan so da ka samu liman a raka'o'in biyun karshe na sallan magariba ya zaman to ka samu raka'o'i biyu kenan da ake karatu a bayyane duk da cewa kai ɗaya bayyanan da ya ka samu ɗaya koyayya to yana matsayin ka samu karatu biyu ne na bayyane kana mekewa ɗaya zaka kawo mai karatu a ɓoye in ka samu raka'a daya daidai yake da ka samu raka'a daya zaka yi sallah ne da tahiya guda uku lokacin da zaka miƙe zaka Fatiha da sura a bayyane ita ce raka'a ta biyu in an yi raka'a biyu ana zaman me ana zaman tahiya zaka zauna kai tahiya ka kana da tahiya biyu yanzu da wanda kuka yi da liman da wannan in ka miƙe sai ka sake karanta Fatiha a ɓoye saboda me ita ce ƙarshen sallar ka sai ka sake mata tahiya sai ka yi sallama wallahu ta'ala a'lam wa ma fatakum fa atimmu wa ma fatakum faqdu abin da ya kwace muku shi ma ku ciko shi kalmar faqdu wasu ne suka dauke ta a matsayin mai arama amma malamai suka ce isti'malul arab yana nuna kalmar qada'i akan cewa karewa ko cikawa shi ma fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun assalam yaya matsayin cewar da limami yake a cikin sallah dole ne kofa so yaya matsayin cewar da limami to anan din bai sa ba yaya matsayin cewar da limami yake a cikin sallah dole ne kofa Allah sai ka faɗa tukunna sannan to ina ga amin din ce kenan ko eh liman da zai ce amin a sallah in amin din ce ba dole ba ce ba yana daga cikin abin da muka faɗa na kwadaitarwa in yayi sa'a ya dace da faɗin mala'iku yana da gidan aljanna ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar a ce amin din sannan tare da mamu zai faɗa ko kuma sai ya faɗa sannan mamu za su faɗa abin da ya fi zan bayyana a gare ni shine za su faɗa ne tare da baki ɗaya da mamu wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wanda suka zo buƙatar wanda suke da buƙatar littafi idan an yi sallah su zo za a rubuta sunansu wanda suke da buƙata kenan su zo sai a ga adadin su sai a san yadda za a kawo musu wallahu ta'ala alam to da Allah akwai banɗakuna kala biyu ne ɗaya na tsugunno ne ɗaya kuma na kama ruwa ne da haka guda uku na tsugunno a kowane ɓangare sauran na kama ruwa in ka shiga gun da yake na tsugunno ne ka fito ka sake shiga ta ɗaya kofar akwai gurin na a na tsugunno in ka ga na kama ruwa akwai fito kofar ɗaya ta tsugunno ce kuma an sa an kawo bokitai dan ake ɗaukar ruwa ana zubawa a kora abin da aka yi wannan shine abin da ya fi dacewa kuma da Allah idan mutum ya shiga ya tabbatar ya yi floshin ya kora abin da ya amfani da shi wani hile ya tsafta ka yi a tsanake kuma wani ma ya shiga a cikin tsanake ka bada da kanka an kare amfani da shi sai wani satin Allah ya samu kiyaye Allah ya samu gyara din subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma da Allah jawabi malamin kare kai ka iya jawabi dangane da kudaden da aka samu da sunan da an yi ta